ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wajen ta tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala ila da aminci su gara tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka yarda Allah ta gara tabbata a gare su yau muna ranar talata wuni na tara ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu muna roƙon ubangiji ya gafarta mana ya samu daga cikin bayansa yantattu a wannan wata mai albarka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ka karɓi ayyukanmu na alkhairi ga shi dai cikin kaddarawa Allah za mu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka a cikin wannan watan ramadan jiya muna dai cikin wannan sura mai albarka suratu sad wanda mun tsaya ne a aya ta 20 ko 30 ne 30 30 da biyar ko yau za mu tashi 36 insha Allah muna fatan ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani ya ba mu ikon yin aiki da shi da haka allah ba bismillah
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب idan mu manta ba jiya Allah ta'ala ya gaya mana wa laqad fatanna sulaimana mun jarrabe annabin Allah sulaiman mun jarrabe shi ta bangaren kubucewar mulki yana daga mutanen da ya kamata su baka tausayi a duniya mutum biyu wanda da mai mulki ne mulki ya fadi daga hannun shi kuma yana raye da wanda mutum ne mai kudi kudin ya kare ya talauci kuma yana raye to Allah ya masa irin wannan jarabawar kuma ya dawo da shi ga inda yake roƙo Allah madaukakin sarki gafara da kuma Allah ya bashi mulkin da babu wani mai mulkin da zai yi irin shi kuma Allah ya bashi to bayan dukkan wannan jarabawa da Allah ya masa sai Allah ya ce fasakharna lahu riyaha sai muka hore masa iska iska dai iska ne ta zama mata ta zo masa ita matsayin kamar jirgin sama din da annabin Allah Sulaiman alaihi salam yake so ya tafi ba shi kadai ba da fadarsa gaba daya kamar misali kawai za a zo a sanya wani katuwar shimfiɗa ko katon tafi ne a zauna ɗan Allah zai aiko iska ta ɗauke shi shi da tawagar shi gaba daya ta kai shi inda yake so kuma a cikin sauri ba gargada ba tsammanin mai zai kare ba tsammanin haɗari haka Allah maɗaukakin sarki ya masanya masa a lokacin da Allah ya ga ya fifita ibada ya fifita san Allah akan dukiya dawakin da yake hawa ya je yaƙi da su ganin sun ɗauki hankalin ta fuskar ibada gaba ɗaya ne kusancin Allah da su ya rabu da su shi kuma Allah ta tubarin masanya maka abin da ya fi dawakin shi ne aka ba shi iska ai doki sai an ba shi ciyawa ko sai an ba shi hatsi sai an ba shi kaza sai an ba shi ruwa to iska ba an hore mishi ita ne kawai zai bata umarni ta zo ta ɗauke shi ta ke shi inda yake so idan da zai hau dawaki ya yi tafiya inda zai yi wata guda yana tafiya akan dawaki shi da tawagar shi yanzu wannan gurin ita iska za ta yi tahiyar sahiya da ya ta kai shi shi yasa Allah ce guduwa shahrun wa Sulaimanar riha guduwa shahrun wa rawahuha shahrun Allah yace annabi Sulaiman sai muka ba shi riha iska guduwa shahrun takan yi tafiyar wata guda da shi a cikin dan lokaci na safiya wanda inda adawaki ne sai an yi wata ana yi haka kuma Allah madaukakin sarki yace tafiyar marece ma Allah kamar tafiyar wata guda a doki kamar yadda mu yanzu Allah ya kore mana abin da yafi iska iska jirgin sama shi in ya tafiya sahiya ai ba batun wata guda a doki bane ko kilo dubu nawa zai ci kilo dubu nawa zai ci sai dai na annabi Allah Sulaiman iskar automatic ce mu kuma ta mu ba automatic bace ba sai an gana ta da wadansu sinadarai sai an yi aiki da man jirgi da wuta ce da menene wanda karkashin su akwai hadari kila ma jirgin in ya samu matsala wata na'ura ta kiya daga sama shikenan sai salati eh kawai sai dai ka sallama eh zai ka rika jirgin za a tashi alkiyama saboda ka san ta riga ta kare to amma shi tashi babu hatsari tashi iskar ba ta da hatsari ba ta faduwa mai baya karewa baya kamawa da wuta kaga kenan shi nashi automatic ne Allah ya hore mishi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala da haka Allah ya ce fasakarna lahu riyaha wa sulaymana riyaha annabi suleiman an hore masa iska muka hore masa isa tajribihi ko tajribi amrihi iska tana tafiya da umarnin da ya bada in yace ayi yamma yamma za ta yi dashi in yace ayi gabas gabas za ta yi dashi in yace ayi arewa arewa za ta yi in yace ayi kudu kudu za ta yi bi amrihi da umarninsa rikhan haisu asab tana dauke da mutanansa da shi gaba daya za ta tafi da shi kuma duk inda yake so kuma yayin da yake so zai iya tahiyar dare zai iya tahiyar rana yanzu kaga mu abinda aka hore mana na jirgin sama ya fi wato kamar misali a ce ya fi iskar suleiman tafiya ko to amma gara iska ba zai tashi ba yi in gara iska jirgin sama zai tashi ba zai tashi ba tare da babu tafiya gina to kaga kenan shi tashi automatic ce tana tafiya da shi duk inda yake so a lokacin da yake so bayan wannan kuma Allah sai hore masa mi والشياطين والشياطين كل بناء وغواص kuma Allah ya ce wasu yaɗi da muka horewa annabin Allah Suleiman shaidanu a shaidanu suke tara a fada shi su suke mishi aiki ba dare ba rana shi yasa abu kuma ta ba ya daga cikin aikin shaidanu idan ana neman wani abu na sauri su ce su za su yi ko wanda shaidani akwai sauri cikin yan minti kaɗan sai da share ya zo amma duk da haka bai kai darajar dan adam ba a lokacin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin kissal hudu-hudan da ya je ya gano wata masarauta wanda mace ke mulki muna gaban yi darasin a cikin yan kwanakan nan da baya ai daga cikin abin da shi wannan tsuntsun ya ba wa Suleiman labari ya ce wala ha arshin azim tana da wani gado na musamman wanda ba ka da irin shi annabin Allah Suleiman tambaya yi ayyukum ya ci ne bi arshiha ya ku mutane da aljannu waye isa ya je ya ɗauko min gadon nata tun gabanin ba ta zo mana a matsayin ta tana musulma ba an ce lokacin ita kanta basarauniyar da fadawanta ta taso ta zo kusa da garin ne saura misali kamar kilomita hamsin ta ci kilo sama da dubu misali a ce mutum ya taho daga yabai ya bar gadon shi a gida ya zo kamar take ta saura kilo hamsin ko kuma kafin ya zo nan a ce wa zai ɗauko gadon na shetar da gadon anan aikin sa wannan sai aikin aljanu ko amma ai ba aljanun suka yi ba alladhi innahu ilmu min alkitabi yayi wani wanda yake ni ismul azim aka ce dan adam ne shi yasa wani ifritu min aljinni yayi tsammanin wannan aikin sai su sai ya ce mi قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين labari ya zo wa annabin Allah Suleiman ga tawagal wannan basarauniya da ake ce da ita Balkisu idan suna ya inganta ta taho da tawagar ta gaba ɗaya don ta musulunta sai ta to ina so a ba su mamaki ayyukum ya ci bi arsha duk cikin ku ku mutane da aljannu wa yake iya zuwa ya ɗauko min gadan nata kabala an yatu ne musulmi kafin su shigo min nan suna masu mai kauya so nake ta yi mamaki ta bar gadanta a can kuma ta tarna shi anan to shi ne ibritum laljini wani babban katafaren aljini sai ce ana ataka bihi kabla an taqo min maqamin aini zan zo maka da shi gabanin baka tashi daga inda kake zaune ba saboda ni ina da karfi kaga ya alfahari ko wai ni alaihi ni akan inda ko gadan ina da karfin gaske kuma ni ina da aminci akan haka amma sai Allah ya nuna mashi a akwai gaba da shi shine dan adam alladhi indahu ilmu قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك me ya faru فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي dami ليبلوني أأشكر أم أكفر Mm.
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه Mhm.
ومن كفر فإن ربي غني shi كريم kenan yanzu ga madai a fata suleiman ya tambaya wa yake iya ɗauko gadon nasa kafin ta zo ga aljani ya ce shi zai ɗauko shi kafin a jima kafin lokacin tashi daga fada ya yi ƙalar lazi in dahu ilmin min alkitab sai aka samu wani wanda yake da addu'a karɓaɓɓiya ismail azim wallahi addu'a ba wasa wace ba yana da sunayen allah da in ya roƙi allah da su allah yana karɓawa sai cewa annabin allah suleiman ana ataka bihi qabla an yartadda ilayka tarfik ni kuma zan iya dauko maka gadan idan ka daga gidan idan ka sama kafin ka kibuta kamar dota kasa wannan ya kai a kalle shi ko bai kai a kalle shi ba akwai mamaki a wani magana ko kuma falamma ra'ahu annabin Allah Sulaiman sai ya bude ido dan ya kalle shi ga me kace kawai yana gama kallon shi da ya kibta ido ya bude kawai sai ga mustaqira inda hu gadan nan har an kawo gagara na taron kawo annabin allah suleiman ya ce kala haza min fadlin rabbi ka lalle wannan yana daga cikin falalar ubangiji na kaga shi annabi ne kuma shi shugaba ne amma zai iya wannan amma allah ya arzuta shi a fadar shi wani yana da addu'ar da zai Allah ya karba mishi bukata ta biya kai tsaye wanda ko shi ya san wannan martabar bai kai ta ba ba shi da ita amma Allah ya sa karkashin shi wani yana da ita madadin ya yi hasada ko ya ce ka wannan in na bar shi a fasara zai mana juyin mulki ko bara a ɓadda shi ka san shugabannin mu haka suke yanzu an ganka da wani ɗan kuzari sai a kai ka nesa don kai ka yi juyin mulki amma shi ta yi ha za mu fadl rabbi wannan farlan ubangiji na ci libur wani Allah ya yi wannan ne zan ya jarrabe ni a ashkuru am akfur wai ya ga zan mishi godiya ko kuma zan kafirce masa zan yi hasadul abin da Allah ya bai wannan yace wanda yawa Allah godiya Allah madaukakin sarki yace wannan godiyar sakamakon godiyar zai koma gare shi ne idan kuma ka kafircewa Allah akan nimarsa to Allah mawadaci ne kuma Allah mai daraja ne Allah mai karama ne kaga irin mulkin da Allah ya bashi duk duniya ba wanda yake da irin wannan isan yanzu nan ka ce a ɗauko maka abin da yake wajen kilo dubu ko dubu biyu kuma a kimta wani ido a kama akwai mai mulkin da yake da wannan babu a karan ma dai sai an shirya tawagar da za ta je sai an ɗauki jirgi to wai ba ɗaukar jirgi ba in an je ya za a ɗauko gadon ma gadon a akwai jami'an tsaro suna tsaron shi amma saboda mulkin nashi wani irin mulki ne na musamman wanda duk duniya babu irin shi sai Allah ya sa gadan aka ɗauko shi a kimta wani ido wulin falamma ra'ahu mustaqira indahu yana kallo kawai sai ga gadan nan shi yasa a cikin kissar lokacin da aka girka gadan aka tsara shi lokacin da ta zo abin da aka fara mata tambaya me Allah ya ce mata a haka za arshin qala qila a haka za arshiki qalat ka'annahu hu aha وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين kada dan adarbe da sai aka ce to zai ki diba wancan ta kalle shi daga kawai ga gadanta nan to gadanta wallahi ita kuma ta bar shi a can to ta aka yi zo ina jami'an tsaro da suke tsaron fada ina masu tsaron fada shugaban kasa ina masu tsaron ɗakin shugaban kasa ina masu tsaron gidan ina masu tsaron garin ya aka yi a gashi sai aka ce mata a haka za a rishiki wai wannan gadon ki haka yake kala ta ce ka annahu ka kai ka ce ta ce kai huwa gadon nawa ne ba wannan ya aka yi ai ka tun daga nan ta san ta yaki ko a an gama cin ta yaki tun daga nan shikenan ba abin da rage mata illa kawai ta zai kauya ta musulunta duka wannan Allah madaukakin sarki yana babu labari irin mulkin da Allah ya bai annabin Allah Sulaiman abubuwan da aka yi na al'ajabi na ban mamaki wanda duk duniya sai dai ka ji su a Qur'ani kawai ba za a sake su a wani gari ko a wata kasa ba ko a wata fada shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana Allah ya ba annabin Allah Suleiman mulki ya hore mishi hadda shedanu kamar yadda ya hore masa iska wa shayadin haka kuma shedanu daga cikin shedanu akwai kullu banna'in akwai wanda su aikin su kawai abin da ne magina ne akwai arsitak a cikin su masu zani ka san shedani ko in ya zani ya kike tsammani akwai waɗanda suke injiniyar ne su masu tsarawa ne yanzu a ɗora gidan akwai metri masu wanda su aikinsu kuma su ɗora duk a cikin shi ɗanin akwai al'ayyakata bala'i wato masu shirya gini wa gawa kuma akwai masu nutso su aikin su kawai su cikin teku su danna kansu a cikin ruwa su je su samo lu'ulu da marjan abubuwa wanda in an yi dawan an an yi gini za a kawata ginin wani gwalagwale da wasu abubuwa masu kyalkyali da wasu abubuwa na burgewa haka waɗanda suke na zinariya masu ɗaukar hankali su sanyo waɗansu abubuwa abin mamaki wanda za a gani ya burge a cikin gidan da aka wa annabin Allah Suleiman alaihi salam kaga haka ya gama rayuwar shi ko a cikin mulki na kasaita saboda Allah madaukakin sarki ya bashi mulki mulki kuma na adalci mulki kuma na Allah shugabanci na adalci Allah madaukakin sarki ya kara masa abinci sai Allah ya ce daga cikin shedanin wa akari wa akharina muqarranina fil asfad wannan Allah yana ba misalin shedanu yadda Allah ya hore musu wasu yadin shedanu wadansu magida ne wasu masu nuzo ne wa akari da akwai wadansu shedanu kuma daban kangararru ne su kasance wasu kangararru masu aikin barna su kuma zaka same su a gurin Annabi Sulaiman muqarranina fil asfad an daure su a cikin mari da ankur an sa musu mai sarga an kakar musu saboda ba sa jin magana saboda shaƙiya ne saboda ‘yan ta'adda ne su za ka same su makarrari na kowane lokaci annabin Allah Suleiman ya sa an ɗaɗɗaure su ɗaya a jikin ɗaya a ɗaure ɗaya a jikin ɗaya a ɗaure su fada a cikin sarka su kuma kowane lokaci suna cikin wannan azaba saboda su kangararrun shaidanu ne kenan akwai shaidanu na kirki akwai aljanu na kirki akwai wanda suke shaidanu kangararru na kirkin a samu metri masu a cikinsu a samu injiniyar a cikinsu a samu masu iya shiga ruwa sojojin ruwa a cikinsu waɗanda suke lalatattun kuma su ko ɗaure su ake kawai da ankur ko kuma da sarƙa haka Allah ɗaukin sarki ce annabi Allah Sulaiman ya gabatar da mulkinsa sai Allah ta'ala ya ce هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير Ubangiji ta'ala ya حساب ce wannan mulkin na Sulaiman ha za a ɗawuna wannan wata kyauta ce daga gare mu Allah ne ya bashi wannan mulkin Allah ya ce famnun idan ka ga dama wanda kake so ka ƙare shi ka zaunar da shi lafiya au amsuki wanda kake so kuma ka kama shi ka yi mishi azaba ka mishi hukuma yadda ka ga dama bi gairi hisaba tare da kai an maka bincike ba Allah madaukakin sarki ya bashi ka san yanzu duk mai mulkin da yake mulki in ba ku gane wannan ayar ba to ga dan adawa yana mishi adawa amma yana tsoron ya halakar da shi saboda za a samu yan kungiyar kare dan adam ko za su yi karin shi ko ba za su yi ba za a samu kotun laifuka ta duniya za ta hukunta shi ko ba za ta hukunta shi ba kotun cin zarafin wane ne da wani kotun majalisar ɗinkin duniya yana so ya yi mulkin amma yana tsoron abin da zai biyo baya daga sama amma annabin Allah Sulaiman bashi da wannan duk yadda kake mulki a yanzu za ka yi abin da kaga dama ne kaɗan amma ba da yawa ba saboda kana jin tsoron akwai kotun duniya kai ta ce ta ma da sammacin ka kana matsayin ka na shugaban kasa yau ake da mulki a duniya kamar irin su shugabannin amerika da rasha amma ga su shugaban rasha ai yana daga cikin sammaci ko akwai kasashen da bai je ba bai je ba saboda an ba da sammaci in yaje a kama shi ya keta hakkin dan adam a mai hukunci to shi annabi Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haza dauna Allah ya ce mishi wannan mulkin da muka baka kyauta ce muka baka kai wa duk wanda kika dama hukunci kai wa duk wanda kika dama ka bar shi ya zauna lafiya ka kyale shi abin da kika dama wannan kai dai ba wanda zai maka bincike akan wannan ba wata kotun duniya take tuhumar ka to wannan shine irin mulkin da Allah ya bi annabin Allah Sulaiman akwai mai shi a yau ba mai shi duk wani mai mulki yana jin tsoron yayi wani abu a je an shigar da karin shi a kotun duniya an ba da sammaci a kamo shi shi yasa sai ga ya je wata kasar ba zai je wata kasar ba dan yana da ya je wata kasar sai a kama shi a kai shi kotun duniya ta hukunta shi amma shi mulkin shi ba haka nan bane ba sai Allah madaukakin sarki yace وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب annabin Allah Sulaiman alaihi salam Allah ya ce wa inna lahu indana lalle shi a wajen mu inji Allah shi annabin Allah Sulaiman ce a wajen mu su Allah la zulfa yana da kusanci a wajen Allah makusancin Allah ne wa husnul ma'ab kuma yana da kyaukyawar makoma dan Allah wannan ya more ko ba more ba kai mulki kai abin da kaga dama a cikin mulkin kuma Allah ya ce in ka kare mulkin in ka zo wajen shi kai kana da matsayi in ka kare mulkin ka zo wajen Allah kana da kyakkyawar makoma wannan akwai abin da yafi wannan dadi da kwanciyar hankali babu dan duk wani mai mulki duk wani mai mulki an ce za a zo da shi ne gaban Allah a ranar tashin alkiyama a daure tab kafin a kai ga aikin shi abin da zai kunce shi adalcin da yi wa waɗanda ya mallaka sai a tara talakawa ta mutu ya wani shugaban ya muku mulki ko a kwarai ko wallahi shekara kaza tun daga millan kusan kaza zuwa kaza tun daga daimar kaza zuwa kaza shi ya mulki ya yi bandar shi ta shekara takwas ne ya yi ta shekara goma ne ya yi ta biyar biye mai ƙara sama ka ce kusa wani ya hau kowace iri ne za a kashi a ɗaure abinda zai kunce shi adalcin da yawa mutane haka akwai barazana akan mulki ko to amma shi sai Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa ai shi bayan mulkin da yayi a wajen mu Allah ya ce mu yana da kusanci ne sosai wuzun ba abu kuma yana da kyakkyawar makoma kaga babu tuhuma akan mulkin shi ko babu tuhuma shi yasa ba mulkin ba abin da zai biyo bayan mulkin amma su wayannan sun yi mulki ne wanda yake mulkin Allah ne Allah ne ya ba su mulkin kuma ya yarda da mulkin a yanzu Allah zai baka mulki kuma ya kyale ka ko kai adalci ko kai ja'irci Allah dai yana jiran ka abinda zai kunce ka dai shine adalcin da kai amma shi Allah ya bashi garanti kuma ya gaya mana a cikin alkur'ani yana da kyakkyawar makoma a ranar lahira shine gidan aljanna Allah ya kara masa aminci sai Allah ya ce واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ubangiji ta'ala yana ba mu labarin abduhu wa rasuluhu bawansa kuma manzansa shine annabi ayyuba alayhi salam Allahu akbar da irin jarabawa da Allah ya masa lafiyar jikinsa duk duniya duk duniya ba wanda aka wa jaraba ta rashin lafiya irin annabin Allah ayuba daman kamar yadda muka ce wannan sura tana ka bayanin jarabawa jarabawa jarabawa iri iri ko to annabi ayub alayhi salam shi an jarrabe shi da rashin lafiya rashin lafiya ta sa dukiyar shi ta kare wasu malaman tarihi suka ce wai iblis ya ce abin da ya sa bawanka ayu ya ce wa Allah bawanka ayu ba yake maka wannan ibada ai dan ka bashi arziki ne ka ba da dama an fitattake shi arzikin ya kare ka ga in ya bauta maka sai aka ce bismillah ya zo ya shiga ya fita ya yi ta ka alloba da bala'i da masifa sai da dukiyar annabin Allah ayuba ta kare annabi ayuba bai canza ba akan aqidar shi ta tabbatar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce abin da ya sa ayuba ka ba shi dama yake yawan bauta maka ‘ya'ya ka ba shi masu yawa yake jin daɗi shi yasa ake bautar aka ce bismillah ya zo ya ka annoba da rishin lahiya da bala'i iri-iri duk ‘ya'ya da ba ayuba yadda suka kare suka mutu ban mai rai haka bai canza ba kan ibada da yake wa Allah ya ce abin da ya sa ka ba shi dama yake bauta maka ai ka hore mishi iyali ne yana da mata an ce shaidan da ya zo ya fatattaki gidan da bala'i da rishin lahiya da fitina sai da matan kaf suka kare suka watse mai mutuwa ta mutu mai watsewa ta watse sai ɗaya ta yi saura daga cikinsu sama da ƙarfin imanin ta ita ma annabin ayuba a nasarar bai canza ba shaidan ya ce ai ka ba shi lahiya ne don yana da lahiya shi sa ake bautar ka aka ce bismillah nan ma yana da damar da allah ya ba shi sai ya zo ya ɗora mishi bala'i rishin lahiya bala'i rishin lahiyar da garin da yake ciki da aka kore shi aka ta kai da mutane malati ga ba lafiya ga dukiya ta kare ga yayin sun kare ga matan babu sai ɗaya lakkar ta yi haƙuri da shi Allah ƙara mata aminci amma sai ya koma can daji ya yi buka ba arziki ba diya ba matan ba abinci ba lafiya yanzu ma adadin ayyubai yana nan a matsayin shi na mai tauhidi da kuma bauta ma ubangiji tabaraka ta'ala bai ja baya ba haka aka yi ta yi hatta kai an ce rishin lafiya ya kai da ita wannan matatar sai ta zo gari ta yi wanke-wanke da share-share ta ko ta samu abincin da za ta ci ta kaiwa murar lafiya ya ci kaga shi wannan ke nuna idan an shiga halin matsala ma ba bara ba ke farawa ko wasu matan kawai da an shiga matsala sai bara yau ta ce matsalar ta kaza gobe ta ce matsalar ta kaza tana bara cikin kaskanci sana'a ake yi a cikin wannan sana'a ne ma an cintai wani abin da ya ba shi damuwa ya ba shi haushi ta wani abin da da ta zo ta ba shi labarin yau ka za ta yi yace to in ya warke daga rishin lafiya sai ya mata bulala ɗari a in gece sai ki budu ki bar shi ko kowa ya watsa ya bar gari na tsaya kuma dan na yi kuskure kai ma kan lafiya ka ce in ka bude in ka warke bulala ɗari za ka wuni sai ki tafi ki bar shi ko amma saboda dan Allah take hita zauna tare da shi ta zauna tare da shi ta ci gaba da ba shi wato jinya da kariya da kula da shi shi ya sa allahu akbar allah mai tausayi ne lokacin da ya warke wannan rantsuwar da ya da allah ya ce sai ya mutu bula da ɗari sai ake to ɗauko tsintsiya ai kun san tsintsiya ko tsintsiya dai wannan aka ce ɗauko tsintsiya kawai ka ɗan buga mata shi kenan rantsuwar da ka yi ba za ka yi kafara ba saboda me Allah ya ga ita wannan baiwar Allah ta cancanci a tausaya mata Allah ya ga shi kanshi da ya rantsuwa zai mata bulala ɗari wai ba dan yana so ya dake ta ya bore bane a kishi ne na ta saba ma shari'ar Allah kina ya kamata shi ma a tausaya mishi ai za ta zo a can gaba aka ce kawai dauki tsintsiya tsintsiya da wanda yake shara musamman irin ta me ake cewa irin ta ba irin ta kwakwa ba watan ta ne ce yawa irin ta kuma ya kusan tara kai ɗari ko ta kai kawai ɗauki tsintsiya ɗarbi ɗaya kawai ka ɗan mata haka shi kenan wala ta haras ba sai ka ce ka yi wata kafara ba saboda an ga zuciyar tashi an ga ta iya daurewa ya take ta har da ɗari shi ku ya riga ya yi rantsuwa ita kuma wannan baiwar Allah da ta bawa annabin Allah gudunmuwa yanzu Allah daidai ne ya bari a mata da ɗari ba daidai ba ne duk da shi in yayin daidai ne tunda annabin Allah ne baya abin da Allah madaukakin sarki bai bashi dama ba wannan shi ke nuna mana duk lokacin da ka zama na Allah wallahi ka dace za ka iya ganin taimakon Allah ya zama ka ta inda ba ka tsammani kaga yanzu tana jiran mijinta ya warke ko bayan warke ya sai ne bulala ɗaya bayan ɗaya sau ɗari sai Allah ya sassanta hukuncin tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala duk irin waɗannan tarihin abinda suke nuna mana yi kokari ka samu kusancin Allah a rayuwa duk al'amuran ka sai zamanto mai sauki amma wallahi in ka bar Allah duk inda kake da sauki a wannan duniyar babu shi balle in ka je lahira kuma kana ka shiga uku ana samun saukin Allah ne a lokacin da ka kusanci Allah ka zama na Allah ka bi umarnin Allah ka kiyaye sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu shine Allah madaukakin sarki yace annabi Muhammad wadhkur ka ambata wa mutane labarin abdana wa rasuluna ayuba wani bawan mu ko manzo daga cikin manzannin da muka aiko shi da annabin Allah ayuba alaihi salam idan nada rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa anni masaniya shaytanu yace ya Allah ni fa shaytan ya same ni ya shafar muni ko ya samu muni binisubin da wani yanki wa azabun na azaba shi yasa kenan shaytan zai iya samar miki da ciwo kowane irin ciwo tunda annabin Allah ne wanda yake magana shedani ya samar mishi da nau'in ciwo shedan yana iya samar da ciwo a jikinki kullum kina ganin kina irin wani ciwon kai wanda in an baki magani kin sha ma baya warkewa zai samar miki da wani ciwo a jikinki ki je likita doctor ya je ayi allura me yake ce ya ce a je ayi radio ayi me yake ce mishi echo a da a yi wannan abin da ake auna mutum gaba daya bai suno shi a yi istikarar kawai ga kiba kilaya amma dukkan waɗannan abubuwan guda uku sai su ba da negatif wai lahiyar kilo baki da matsala kuma ga yake kira jin ciwo baki iya barci me yasa saboda shedan ne ya samar da azaba a gangan jikinki shi sa shi dole mu a matsayin mu na musulmi masu imani da Allah mu dage musamman manzan Allah ya karantar da mu wajen ɓangaren magunguna wanda za mu samu warakar ciwo a jikinmu kowane irin ciwo barantana abin da shafi ciwon shida wanda idan ka tara yau ba ma matan ba maza ba da yawa kowane yana da wani burbushi na wani ciwo wanda ya same shi ne ta ɓangaren mai shidan shidan zai iya zuba maka ciwo haka kawai kuma zai iya amfani da damar da wani boka ko malamin tsubu ya turo shi irin nau'in ciwon da ake so ka rika yi zai iya kokari ya samar da wani ciwo a jikinka ciwon nan damar Allah ne ya bashi ta yana yawo a jikinka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jinin jikinka yake yawo shi yasa annabi ayyub an ce shekarar shi takwas wasu malamai suka ce shekarar shi ashirin ya daga cikin abin da yasa shi addu'a ba kamar yadda malaman tafsiri suka ce bayan matar shi a cikin dangin shi mutum biyu rak suke zawa inda yake kullum sa ta yi da safin zo su ga halin da yake cike su koma yana can daji a ƙauye a wata bukka da marice su zo su gaida shi sai ɗan ya ce kaiwa ne an ya ko ayubu bai wa Allah wani laifi ba wanda ya jarrabe shi da wannan ciwon ya za a yi mutum ya rashin lafiyar shekara ashirin bai warke ba a kowane laifin da yawa Allah shi kuma da yake bawa ne na Allah yardaddan Allah a matsayin shekara ashirin kin da bai taɓa wa Allah jari ba bai ba dauki Allah aka bai sauki ba shi ne kawai ibada yake ya san rashin lafiyar ma ibada ce to an ce daman ga matar shi ta yi wani abin da ya ba shi haushi duk wani rashin lafiyar ya janyo saboda babu wasu ka ce gashin kanta ne wani ce kawai yana birge shi ta sai da bai tukuta ne abin da za ta kawo su ci ta rasa ta yanka ta sayar mai wanda ya ba shi haushi allahu alam wasu ka ce kaza ne ko dai mai ta yi ta bata mashi ne ko kuma ga waɗanda suke zawa suna kula da shi su ma ɗaya daga ciki ya ƙosa ya ce wa ɗaya anyawa na ayuba ba laifi ne yawa ubangiji shi bai jarabe shi da wannan shi kuma wannan da ya zo bai daure ba sai ya gaya mishi wannan ne yasa ya ga to wannan al'amarin tura ta kai bango ya kamata in roki Allah ya kama sauki kala je a tarza abin da ba shi ba a nan gurin ne daga hannu ya adda ya ce mi wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin a nan gurin ne ya addu'a shine idh nada rabbahu ya ce a nima saniya duru ya Allah ni dai gani rishin lafiya ya samu wai sai ya zuwa yake ce Allah ya zai rishin lafiya ya same shi ke kuma da kin ji dan ciwo kaɗan ana da kuwa sai ya samu labari ko wallahi je ban yi barci ba kaza kaza kaza a ai haƙuri ake yi akwai wata baiwa da Allah yake bai mutum wajen sakamakon haƙuri na rishin lafiya sai dina ababakar radiyallahu anhu ya kamu da rishin lafiya an ci na ciwon haƙuri ciwon haƙori kasan ba ƙarfin masifa ba ne sai da ya kwana uku bai yi bacci ba abinci baya ciwa amma bai gaya kuwa ba ko manzan Allah bai sani ba sakamakon haƙurin da ya Allah ya tura mala'ika jibril ake tambayar manzan Allah ɗan uwanka ba shi da lafiya ko ya ji sauki manzan Allah ya ce wai bai da lafiya jama'a ba a sani ba ana bincike sai aka ce aya babakar ne sai Allah ya ce annabi ka gaya mashi Allah ya yarda da shi sakamakon haƙurin da yi na ciwon da Allah jarabe shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna malaika jibril cewa manzo Allah Abubakar ne aka je aka sai da Abubakar annabi ya ce mishi ya Abubakar baka da lafiya baka fara yace ya rasulullah Allah ai ya fi so na sama da kowa ya jarban da ciwo kuma in gaya wani in ma akwai wannan fadi ai shi kadai da ya kamata in gaya wa sai ma ko ba roke shi ba sai to Allah ya ce a gaya maka Allah ya yarda da kai ya baka aljanna sakamakon hakurin da kai kaji bayan Allah na gari wanda an ba su aljanna a gurare daban-daban duk da aka basu bar neman ta ba so kuma zuwa ga Allah Allah kara musu aminci asabar alal masiba ya daga cikin imani da kaddarar Allah kai hakurin masiba da Allah ya jarabe ka da ita kuma ka koma zuwa ga Allah to sai ga annabi ayyub yana ta rabbi ani masani shaytan shaidani ya samar mini binisbin wa azaba da wani yankin bala'i na rashin lafiya da kuma azaba ciwo iri-iri sai da ya kai jikin shi kan ba komai la haula wala quwwata illa billah idan ana baka tarihi rashin lahiyar annabi ayu sai ka kana hama kamta daga cikin hayyacinka amma shi wannan bai sa ya bar Allah ba bai sa ya samu damuwa da zai ji haushin Allah ya tsare shi ba bai sa ya bar hanyar da ubangiji ta Allah ya dora shi akai ba shi yasa babu wata rashin lahir za ta same ga wanda za ka ta aina rura ne ai ana iya zuwa an shi magani ko ina neman shi ake ai ana iya zuwa gurin kowa ma aka magani in an warke ba sai a tuba ba to kuma in kafin a warke aka mutu ha akwai wani bawan Allah da aka yi shi a nan kasar mutum ne wanda yake malami ne ma yayi karatu amma shi garin su sun gaji girka ai kusan girka ko girka idan mutum ba shi da lahiya sai a kashi a kawo bokaye a zo a yi yanke-yanke a zuba mashi jini a yi waye ko wai don ya warke inda ta sa wai aljanar suka kama shi su sake shi ko wani dodo ko dango ko waye to sai aka yi mummuna sa inda yake ba tare yake da dangin nashi ba a can da rashin lahiya ya matsa sai aka ɗauko shi a kashi gida su kuma 'yan gida ba kayan gida za su yi ba wallahi malami ne kuma a ranka sa aka shi yana aralit ne da zama yankinsu kuma yankin kasar tawa ne a kashi bashin lafiya kawai uwaye suka ce ai zuwa za a kawo amai girka aka ji aka kawo kai aka zo aka kawo ɗiyan awaki irin bakaken da wanda ake yankawa daga ƙeya aka zo aka lullube shi aka zuba mai jini boka ya zo ya yi hauke shi ya magangane shi masu gara suka kada aka yi tsiyakuta aka yi bori aka yi komi wadda ya samu layi ana buɗe ya kawai ya sa kai ya mutu ya mutu tsoron kunci za ku shi ko zo wannan mutu a girka zuma a a gyara ba kaji wani ya jima shi wuta ko to tana yawa ba da san shi ba ne a yi tunda shi mun san bai da wannan ba kuma an riga an sa shi hannun uwaye wanda su suke da iko a kan shi amma da yake shi Allah ya ce li kullu ummatin ajal kowane mutum yana da lokaci kowace al'umma akwai lokacin ta fa idza da ajal fa idan lokacin fa yayi la yastaghfiruna sa'atan Allah ba zai jinkirta ba dan girka ake mai ba ruwan Allah jinkirta da ake yi Allah bai jinkirta maka da dai kyauta wani ido akan lokacin ka yi kamar yadda wala ta da bulukun bai gaggauta kashe ka kafin lokacin to amma dai ka ga dai abin da akwai fargaba ko an watsa maka jinin shirka boka yana bori a kanka ana garaya kuma ta aika ga akwai matsala amma za mu ce tun da musulmi ne mun san shi ba shi ya ce ai ba kai mu ce Allah ya ji kai shi Allah ya mishi rahama shi yasa abin da ake gudu kina kan aqida dan kin kamar shi lahiya ko kin samu harin cikin wani jarrabawa ki yarda wata ta maida ki zuwa gurin malamin tsubu da boka wallahi a hinkinki baki sani baki la karshen rayuwar ya zo idan aka kalli hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tayar da kowa akan abin da ya mutu annabi ya ce kowanne cikin al'ummar da za a tashe shi akan irin halin da ya mutu ba za ki ji kunya ba a kanki malama banda ki yi imani da addini ki yi imani da musulunci kina karanta alkur'ani a tashe ki ranar tashin alkiyama karshen rayuwarki a gurin boka boka kaza ne shi yasa ashe abin da muke so a gane idan jaraba ta zo ana koma zuwa gawa zuwa ga Allah ne ana neman mafita a wajen Allah ne ga annabin Allah ayo idna da rabbahu a lokacin nan ya roki ubangijin shi ne yace ya Allah shedan ya samar mini da wani yanki da azaba a waɗansu maganganun malamai aka ce abin da yasa yace sai ya bula da matarsa shedan ne ya zo mata da siffar boka da siffar mutum ya ce ke da mita ga wahalar da kike sha kina kai kawo a gari ma halar tsane ki aikin ma an kinta gida an gane ke ce ba baki aiki saboda wannan ba Allah da bashi da lafiya ta ce to kaka zan yi bawan Allah ta ce akwai da zai ya ce ga wani magani nan in kin je ga yadda za ki dan balbada mishi ki kaza wannan maganin da ta zo da shi a hannun boka ita bata ma san boka bane ba neman ya samu lafiya da ta zo ta gaya mai shi ya ce to wallahi ni za ki je ki amsa mun maganin boka in na warke sai na miki bulala ɗari wallahi ta ce tuba nake mai gida ce wallahi na rantsai ko kin tuba sai na miki bulala ne saboda tsawatawa iyali kar ya bar ta gobe ta sake koma ta amsa a gurin wani ko ba gane ba dan inda mata wannan tazirkin ba gobe wani ya zo ce ga maganin a hallo amsa za ta ba haushe ce wai wanda ya fada ruwa ko bai ka bashi kama baki da yawa daga cikin mun shiga cikin halin jarabawa in wannan ya zo ce kaza za a yi za a yi kaza sai a ce to shi ke daga aka yi ai shi ana son dai Allah ne ya karba to aje a yi in wancan ya zo ce za a yi kaza za a yi kaza to kaga aka yi kai da kake nema kaga ka iya ai a'a wallahi akwai yadda ka iya koma zuwa ga Allah ka nemi taimakon Allah shi kadai duk abin da yake ba hanyar Allah ba babu wani larura ko rashin lafiya da ya baka dama ka saki hanyar Allah duk hanyar tsafi da canfi da kulumboto da kulle-kulle ba na musulmi ba ne ba wannan aiki ne na mushrikai waɗanda ba su musulunta ba amma mu da yake addinin namu da aka taso da mu a tudan yake da gargajiya da shirka da sihirce-sihirce sai muke ganin wannan abin shi ma addini ne wani abin shi ma mi kamar addini ne tare yake da addinin a maimaye yake da waɗansu dalilai wanda ba na shari'a ba Allah ya ce tashi in ta yaka ai shi magani neman shi ake ai an baka da lafiya ai larura ce ai kaza a babu larura a matsayin ka mai imani da Allah wanda ta baka dama ka dakawa Allah shirka babu duk abu in ya same ka koma zuwa ga Allah anan ne mafita take ciwon iska kaga ada ya ce ciwon iska sai iska wai iska ce za ta warkar da iska a gabawan Allah annabin Allah ya faɗa da bakin shi nasin alkur'ani rabbi anni masane shaytanu shaytan ya samar mini da wani yanki na rashin lafiya da azaba gurin boka ya ce kun bari ku ji wallahi abin mamaki wannan addu'ar kadai yayi shi Allah ta mai sauki wannan roƙon kadai yawa Allah Allah madaukakin sarki sai ya warkar da shi an ce a lokacin da ya wannan addu'a mata ta ta tafi gari neman abinci ta bar shi kadai a kwance bai iya zama sai an zauna da shi bai iya tashi sai an tada shi yana wannan adda sai Allah madaukakin sarki ya ce masa irkul bi rijlika اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب a kwance yake sai an sai an tada sai an kwantar ba abin da yake iya motsi a jikin shi sai kawai sai Allah ya ce mishi urkul bi rijlika yanzu ka dan motsa kawarka kawai dan motsa kawarka Allah ya ce ya motsa kawai shi Allah mai iko wai ma Allah ya ga dama ya kogo da ruwan masu ya motsa kawar ba ko amma sai kace ya dan motsa dan shi ma ya aiki ko ya dan motsa kawar shi kamar da muke kisar Maryam jiya Allah ya ga dama ya sauko mata da 'ya'yan itace ne da bino amma sai aka ce wa huzi ilayki bi juz'in nakala ki dan girgiza wanda ku sutura ya aka ce heda ta heda dan girgiza ta kona sai ta girgiza eh da haka kenan Allah ya ga dama ya kama sauki amma sai ka tashi kai ta addu'a kai ta sadaka kai ta tuba zuwa ga Allah sai saukin ya zo Allah ce kurkur bi rijlika dan motsa kawai ka kawai ka dan buga ta a kasa yana buga kawal a kasa kawai sai Allah ce haza mubtasilun baridun washrab sai ga wani ruwa kala biyu kawai ɗaya da ya buga sai ruwa bai zafi ya bugo ɗaya da ya buga sai wani ruwa bai sanyi ya bugo sai aka ce to wannan ruwa guda biyu mubtasilun ɗaya wanka za ka yi da shi me zafi zafi ka yi wanka da shi ya ɗauka yi wanka wanda kuma mai sanyi aka ce baridun ruwa ne mai sanyi shi kuma an baka shi ne wace raba don sha sai ya ɗauka ya kwamfada ya sha sai ga shi ya warke daren da kam ya koma normal ya koma wani matashi-matashi ya koma kai shi ma ya fi da kawai dai ba kwamfanin lokaci wanda ya jima bai sa su ba mai kyau kawai ya sa ya zauna a kujera ram sai ga hajiya wani gida ta zo da gari ta kalle shi ta ce ka bawan allah da allah baka wani wani annabin allah da yake kwanci ana bashi da lahiya ba ta ce ka amma kai kinna wallahi wannan kana da kama da shi a lokacin da yake lahiya har ta mance shi ba kin ku sa abin da sa ta kamance mai gidanki ai ba karamin abu bane ko tace wallahi kai kin nan kana kama da shi a lokacin da yake da lafiya dan Allah baka gashi ba ana akwance ita tsammanin ta ma wani naman jeji ya zo ya cinye shi bai iya tashi bai iya zama sai an kwanta sai an zauna amma ta yi hakuri ta zauna da shi haka tana ta wahalar ɗawainiya da shi ka mata Allah ƙara muku imani ai kun kada kuke wannan mazan suna yi wallahi ba sa yi sai abin da ba rasa nan wajen kan muna jinjina muku Allah ya baku aljanna wallahi kuna da tausayin maza Allah ya muku albarka wallahi kuna yi ashe kun gada ne ko ashe gado kuka yi abin yana da asali wallahi dan yanzu gaskiya namiji da ya kai shekarar ɗaya biyu sai ga yana hawa ai wajen ki ya sayo wata amma da yanku wallahi hakuri kuke yi hakuri kuke yi ashe gada kuka yi ashe gado ne mai kyau kawai ta tura shi zaune daren da kam ya sha kaya mara ya sha buwazan ko galila ake tari gashi mai tsada wacce ya dako ya sa ya zauna gashin normal kamar ta ce bawan Allah wani bawan Allah ne nake tambayar ka anan a kwance annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya jarabe mu aka kore mu daga gari nan ni kadai nake tare da shi na je abin da zan samu dan gari da zan mai kunu yanzu ga shi bayar kuma wallahi abin mamaki kai kin nan kana kama da shi a lokacin da lake shi nau ya ce ni ba da kyau da ko ni ne shi ta ce haba ina ina Allah mun tuba shi an sai abin da Allah yi ta ɗaya mai kauna ba da rayuwar shi ashe mai gida ne aka sake kerawa ram wallahi shi ne ya ce ko dai ki diba dai da kyau ta diba ta kadiba ta ce ka yau da ga kama ya ce biki sashi da wasu tabo a jikin shi ba ake san inda mace ta garce ta san duk tabo da ke jikin mijin da ko ta ce kwarai ko guri ka zara dan tabo ya ce to bari zo ki dan leka mana da ya dan bude riga ta leka kawai sai ta rungume ta ce wallahi kai ne wallahi shi ne shi ne shi ne Allah mai iko karkashin dan lokaci kaɗan an ba shi lafiya an dawo mai da kibar shi an kawar da ramal an koma yanzu gashin ram kuma wallahi addu'a ce dan lokaci kaɗan wanda shi ke nuna miki kema wancan allah da ya bai annabi ayuba alaihi salam lafiya daga ciwon da shaidan ya samar masa kema duk irin rashin lafiya ki tsaya ki bi hanyar da manzo allah ya dora sai allah ya baki lafiya sai ki warki in sihiri ne ma sai ya karye in shaidani haka saboda keta ya taba ki sai allah ya baki lafiya amma wallahi in kika fara zuwa gurin bokaye da malaman zuba duk kayan dakin ki sai ya kare yau ki zo ki sai da setin wancan kwanukan a kai bai kudu saboda ya ce sai an kawo kaza sai an kawo zakaru wai dan karamin karamin ma kenan wani ce sai an kawo bakin na akuya in kin je gurin ira da kale ce sai an kawo waye in kin je gurin malamin zube ce sai an kawo rago shekararre duka an dakin ke kare ko ba lafiya kuma Allah na jira ki kije je waki a wuta saboda kin yi shirka a wajen neman lafiya wallahi mun nisanci shirka ga Allah dan Allah ya jarabe mu muna magana ne akan bangaren jarabawa da ya ake samun cin nasara komawa ake zuwa ga Allah yawwa yanzu shi kenan allah maɗaukakin sarki ya ce ga annabi ayuba ya sha ruwa mai sanyi ya yi wanka da ruwa mai zafi ya warke iyalan ta turna shi lahiya lau ai a lokacin nan ne sai allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu adam wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab allah ya ce wa wahabna lahu sai muka mishi baiwa muka mishi kyautar alahu iyalansa an ce ita kamar yadda aka kera shi ya tashi ram ita ma sai aka kara mai da ta wata matashiya matashiya budurwa budurwa aka yi ta wata sabo sabo ita kuma ita ma ta kuma ram ya bane ne wahala gurin Allah suka ci gaba da aiwa kuma suka maimaita ƴaƴan da suka rasa a da eh suka rasa abinda abinda suka rasa a da Allah ya mayar musu Allah ya maida mishi alau iyalan shi wa mislahum da ma kwatankwacin irin abin da yake da shi in da iya goma ne yanzu ya so goma ashirin Allah ce duk muka bashi kuma rahamatan minna duka wannan rahama ce da tausayin da ke daga gare mu inji Allah Allah ya ce mun sanya wannan labarin ne ba wai don ku je ku ce Allahu akbar a wa zikira li ulil albab galgadi ne ga masu hankali cewa kai ma dan Allah ya jarabe ka ka koma zuwa ga Allah shine ma'anar magana in ji Allah ba wai kawai don ku sha labarin bane ku ce Allahu akbar Allah sarki annabi ne shi a wa zikira idan ya zama galgadi da jan kunne li ulil albab ga dukkan ba abota hankula cewa idan Allah ya jarabe su ya za su yi za su koma zuwa ga Allah ne za su nemi taimakon Allah ne akan wannan jarabawa sai Allah fara kan sarki yace wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath a cikin maganar da muka yi a baya mun ce tayi mishi abin da ya samu jin haushi ko kuma ya samu damuwa na kuskure malamai sun ga abubuwa da dama daga cikin su ne magana mafi rinjaye shine wani ya zo ya same ta yace ke halin da kika samu kanki da mijin nan naki kin ga a gari an tsare ku an kore ku yanzu in kin zo neman aiki ma an tace assalamu alaikum ko ma samu shara da wake wake da Allah ko an ce matar wannan mutumin ce ya ce ka ba nan ba tahiyar ki haka akai ta korata aiki ma bai samu aiki ma bai samu bal ma an ce ran da mata amshi wannan maganin ta je garin kabba wanda ma ya bata aiki ne ta hoto wannan tsohon shedan ne a shi ya sabbata da tsoho mai magani ce ke ya ta zo mana na kai ki cikin dama mai kewa wata ce bari baba ai wallahi ga halin da muka samu kamar da amma a nan garin muke miji na Allah ya bar da rashin lahiya aka aka kore mu yanzu muna can dawa na bar shi a kwance bai iya tashi sai an kwanta sai an zauna ba mu da abinci ban baro ba yanzu na zo na wuri a garin ko dan wanke wanke da nake samu babu mutane suna kyaman mu yanzu kuma shi ne zan koma yace hakim ma ba Allah ya ce tashin taki yakin baki magani ka san idan mutum ya samu kai cikin matsala in ba tauhidi gare sosai ba duk inda aka kira sai ya zogo a nan gudun da ya baka ɗan kulle-kullen nashi ɗan kullum ma da wani mai inganta ki kaza wanda ki kaza da aka zo ita bata ba san shi ɗan bane shi yasa fata amsa da ta zara mishi yadda aka yi ne yace yanzu halin da nake ciki ya kai ki je gurin shi ɗan ki amsa mun magani wallahi in na warke sai da miki bulala ɗari dan ya mata tahazir saboda gaba to shine a nan gurin yanzu gashi ya warke ko gashi an kera shi sabo dam ita ma an gyara mata halittarta to shine wannan hukuncin ya za yi na bulala ɗari to shine Allah ya gaba da gani za yi sai Allah ya ce mishi wa kuzu biya duka zigisan ka ɗauki zigisan tsintsiya da hannunka wannan hannun za ka yi bulala ɗari to bulala ta koma tsintsiya kuma a ɗarmi tsintsiya ɗari ko da ɗaiɗai za a buga ai ba na ta akwai wata matsala ko abin ko susa ya kai Allah ya ce wa kuzbi ya duka zigisa ɗauki tsintsiya da hannunka fadrub bihi da wannan tsintsiyar ne zaka buge ta eh shi ma ba wai zai ware hannu bane fa ya tsara mata a bugo ne irin na tausayi fadrub bihi ka buge ta da wannan daurin tsintsiyar wala ta hada dan kalkai istisna ma'ana dan kalkai kafara akan rantsuwa da kai me yasa Allah madaukakin sarki yawa annabin Allah ayuba wannan baiwa da wannan kyauta da wannan tausayi hashi da matashi Allah ta inna wajadnahu sabira saboda mun same shi mai hakuri a lokacin da muka jarabe shi a sai ke ma idan Allah ya jarabe ki in ka zama to mai hakuri Allah zai yi miki sai ya miki baiwa sai ya tausaya miki sai ya agaza miki Allah ka agaza mana inna wajadnahu sabira Allah ta mun same shi ne a matsayin shi na mutum mai hakuri hakuri akan jarabawa haƙuri akan ibada haƙuri akan rashin lahiya haƙuri akan bautar Allah haƙuri akan saban Allah hal halin da yake ciki yana bakin cikin a ce an tafi gurin boka aka kuma gani shi yasa ma ce zai mata bulala ɗari yanzu Allah madaukakin sarki ya tausaya ya ce wa kuzubi ya duka zigisan ɗauki tsintsiya a hannunka kawai fa zurubihi kaɗan buge ta da tsintsiyar kaɗan saboda kada kai ka fara me yasa ina wa darnahu sabira saboda mun same shi a matsayin shi na bawa mai haƙuri Allah ka ba mu haƙuri Allah sai ce ni'mal abdu madalla da wannan bawa mai hakuri idan ka zama mai hakuri Allah yana madalla da kai Allah madaukakin sarki yana jinjina maka kuma Allah madaukakin sarki yana son ka kuma Allah madaukakin sarki zai taimake ka ni'mal abdu Allah ya ce madalla da wannan bawa namu me yasa Allah ya ce innahu awwab saboda shi annabi ayuba mutum ne mai komawa zuwa ga Allah dukkan al'amarin shi sai koma zuwa ga Allah mu ma Allah ka sa mu koyi da shi abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka samu daga cikin bayan kawai da kake yantawa a nan wata cikin duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye masa duk wanda wani abu ya fi karfin shi Allah ka fi karfin abin ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya sanin kasashen musulmi Allah ga ƴan mutum a Falasɗinu ana gallaza musu ana musu azaba Allah ka musu ɗauki Allah ka taimaka musu Allah ka taimaki al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya da musulunci ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya da sauran kasashen musulmi ya Allah duk wanda zai shirya mana makirci da kullakulla a wannan kasa ta mu Allah ka san shi Allah ka fi karfin shi Allah ka yi yadda ka yi da shi in mai shiriwa ne Allah ka shirya shi in ba shi da rabo Allah ka karya shi ya Allah ka taimake mu duniya lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh